na bara
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكافر مما سبقنا في الحج بالحق والحاج بلا كذلك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يقول الله لسان على ما ونزاوية كالبركة عن الشيمان فأما الله تعالى مسلامة شكر كوجي كان في مالك كوجي sannan yau muna rana ta talata hudu ga wata ramadan hijiran sayan halitta annan muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hudu da arba'in da uku wanda yi ne da biyar ko haka ne biyar ga watan hudu hudu miladiyan annabi isa alaihi salam muna cikin suratul kafi aya ta ayan karshe shine aya na dole dari da goma to Allah subhanahu wa ta'ala kamar da shi mun fassara wannan aya amma ba mu gama bayani ba kila da kimman ma'aiki da ke ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kul inna ma ana bashar mushriku yuha ilayya annama ilahu ilahu wahid man kana yuzu ka rabbihi فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في بارك به احدا الله يشرك يا مس يا رسول الله kace innama ana bashar kace iyaka ni dai mutum ne mislukum wanda yake da siffa irin naku ta san akwai abin da a kalma ko ce yare take iya gagara faɗa akwai abu da yare ba ba ta kan gagar faɗa sai dai a maka a taba bayani a ta gane idan da aka ce ga naira dubu goma a nan idan aka ɗauki dubu ɗaya a ciki sai a ce mene saura to da dubu ɗaya da aka ɗauka da dubu tara wanne ne saura ai ba na ce saura ba kowa dubu tara ne da ce ko amma malam bahaushe sai dai ce maka wai saura in dubu ɗari ne ba aka ɗauki dubu ɗaya a ciki sai a ce maka saura dubu casa'in da tara ba saura ba a ƙa'idar hausa in an ce saura abin da ya zama hannu hannu wanda da iya zubar da shi ko kamar yadda qur'ani suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yas'alunaka ma za yunfiqun suna tambayar ya rasulullahi me da su ciyar masu dukiya ne sabo yake tambayar annabi me da mu ciyar ne a cikin dukiyar mu me da mu ciyar kamar da sadaka ce so a gaya musu irin gwargwadon sadaka da za su yi ba zakka ba sai annabi ya ce to Allah ya ce kulil afwa kul ka ce musu al'afwa ku ci da saura yanzu da an ce ka ci da saura a gidanka me ake nufi na ce bayan ka kawo shi ne ko ake nufi ta ɗauka ko amma ba ana nufin abincin da aka yi a gidanka an ɗauki plate ɗaya a ciki sai a ce shauran duka a yau nan ba shaura ba ne kuwa ne wannan ko to a kalma akwai abin da wani sa'in yare ba su iya faɗa misali Qur'ani ya ce ka ce musu ni mutum ne قل إنما أنا بشر ديو كتبني أما قائد الله شما ياشي بشر ديو وني إرم كتبني إيه قائد الله شما كراي بيشي قل إنما أنا البشر با بيشي كشي بي أنا الإبوة تبيروني بيني دم أعرفة با دم قائد الله شي idan aka faɗa abu da ma'arifa ma'arifa shine alifun da lamu idan aka ce albashiru mutum wato wannan lamun din suna kiranta lamun jinsi ko kuma lamun ta'arifi shine lamun ma'arifa ne wato an san abu kenan amma idan ba a sa alifin da lamun ba yanzu misali na ce kai na ga wani irin mutum a bakin titin malam goshi to duk mai sauraro yana son yana so ya ce ya gine za ki kara kara ba dan ka ce wani irin mutum da Allah ka ce wani dogo kamar waya ko kaga akwai mamaki kenan lalla ka ce wani fari kamar bayani lalla ka ce wani ɗan kekere ko kuma wani tsado kamar giwa dole ne kawai in ka ce wani irin mutum to akwai abin da ne biyo baya ba normal mutum da ka saba gani ba ne to haka qur'ani ya ce ka gaya musu ni basharu ni wani irin mutum ne wanda a larabcin ma ya zo daga kira wato ba a faɗi irin ba shi wani irin mutum ne dama akwai na kira makasuda akwai na kira irin makasuda a ƙa'idar na wuce malaman wato larabci ni wani irin mutum ne bisirukun wanda yake wato shi ne abin da na tafi faɗa ɗin akwai a yare abin da ba a iya faɗa sai dai kawai aka maka bayani ni wani irin mutum ne wanda yake misali misali yana da irin sifa irin namu amma ba irin ɗin wato abin da na faɗa da larabci kenan abin da na faɗa ma da hausa kenan iri amma irin bai kamata ma a gaya wa annabi wannan ba wato yare in ta ta kuntata wajen da ya take faɗa a wannan wurin an gane wato kalmar da tare da ya cewa larabci yare ne mai faɗi amma mu da muke fassara da hausa kuma larabci ma da ce bishirudin iri iri to a ce irin ma wa hankin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wurin gidan da aka amma duk da Allah ne ya faɗa to dole mu faɗa amma da ladabi domin ba ko mene ne Allah ne ya manzo Allah ko ko faɗa mu sha ba sai ka zama kafin shi yasa Qur'ani akwai ayoyin da yawa da ake tawi kai akwai ayoyin da malamai ma ba ko shi ba su tsara ba daga Allah shi sai ya wato wannan magana sallallahu alaihi wa sallam in dai mutum ya yi karatu a wurin bayin Allah to akwai ayoyin da sharhi ma ba su iya tsarawa a sai aka ce kun inna ma na bashar musulmu ni wani irin mutum ne amma ne yake su faɗi da naku irin da ya ga ta ce irin amma bayani da a gane ba sun fama ba irin namu ba ko yawa domin misali manzala ya kafafunsa guda biyu ne hannuwan sama biyu ne ko idan sama biyu ne sallallahu alaihi wa sallama amma idan kuka je cikin hadisi ana gaya mana irinsa sai ka san shi ba irin ku ba yanzu misali Qur'ani ya ce annaba hakke tajjahu min Allah nur wani hakke ya zo muku daga Allah ku na ga cikin kitabun min da kuma littafi mai bayani wannan hakke annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ittifaqi wanda suka rayu da manzo Allah sun rawaito cewa rana rana ba ta ba da ido wannan Muhammad ashe ba yake kuma ku muka fita rana rana ta kan haska mu sai kuma mu mu je ta ba mu inuwa ta da ta kima ce amma shi da annabi ya tsara ta kan da ba mu yiwa ga wajen ya sha da rayu iwa ai ku ne ko to shi kuma annabi shi zai hakke iyakan nasa sai ba marana iwa iyakan yadda ya kamar kai ne ka samu daki da duhu ka dauki doki ka danna ai wannan karfin an ta doki zai buɗe wannan duhu iya ƙarfin wannan hasken da ka shi a cikin bango ko har kaga abin da zaka iya dauka to haka annabi yake buɗe hasken rana ya ba ta inuwa sallallahu alaihi wa sallam ba she a ce irin ma a ce iri irin din ba wannan a babu da dubi ne ake faɗa ko wanda aka nufi ne sai a iya ganewa kuma kamar yadda ke muka faɗa wato ba za ka ce a cikin mala'ika ba ne a ɗan adam ne amma in muka ce irin mu ballantana ko su suke wuce gona da ma a ce wai kamar kowa subhanallah subhanallah idan ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam irin mu ne to mutum ne zama kafiri kada ga shi wannan aya ta faɗa ta amma aya ba ta yi ba to ya da ka ka ce irin mu ne ya da ke Allah ya ce zai faɗa ke zai ya ci wal qur'an la innaka la min al-mursalin Allah ya ce ya kai mai suna ya ci bari su ba Allah ya yi sunansa to ka gaya mana a garin kucin da Allah ya taɓa rantsuwa da sunan to sunan bauchi ma ba ba ku ai ko ko akwai sunan bauchi ne idan an ce duniya to na tashi ci amma a kira ta fitta kindi a kira ta karantar da babu shi ko annabi sunan gari kano ne a ci sallallahu alaihi wa sallam to sabila da haka ashe da Allah subhanahu wataala ya ce ya kai mai suna ya ci Allah ya yi kuwa da shi rubuta shi ya ce innaka ya ci wani Qur'an lakin Allah ya yi kuwa da kuma Qur'ani da hikima sai ya ce innaka inna ba har ku tafkiri ba da sani har da ne da karfafa magana idan balarabe ne baka labari ya ce inna fulana to wai yana gaya maka hakika wani to Allah ya ce wa ne ba hakika kai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine innaka hakika kai ba annan mamun lakin al-mursalin kana da cikin aikan Allah to duk mutanen duniya ne annabawa yanzu mutane sun ya tashi da shi annabi ne mai sunansa ai yau da muna hukunci ne mutum ne kafiri ne shi to shi farar kuwa Allah ya yi wa annan mamun kai kana da cikin aikan kana da cikin mursalin to suna ga ce annabi mutum ne kamar kowa wato kowa ne mursali kenan kowa ne da laifin Allah washe kace haka ne annabi kamar kowa duk yin wannan karatun ba ku cika inda ba ba ma aya ta zo karatu ta zo ko a gurin kawai da ni ba ke wannan bayani wallahi in na ga mutum ana ta kokarin irin wannan bayani wallahi ya haushi nake amma ba ni a mustawa na ni ya haushi nake ji wanda kuna kana ce mun wai annabi ba irin kowa ba ya ma da ɗauko ku kawai karatu da shi ka zan ka zaɗe ka zan to ya ka fili amma ki kawo wannan magana ba ni yana jan shi a cikin rai magana duniya kun koli ki ba ni bukatar da jan ɗauko lafi manzala da maganar iyayen ba ni sha'awar da ji wannan magana wallahi tallahi kawai ai karatu a kan annabi Muhammad to sai yana kan ayoyi da yawa ta ga kace irin kaman kowa ne ka ƙarye ta wannan gashi Allah ya yi rantsuwa yake annabi da cikin musulmai to kowa ne ke nan kusuri kowa ne a cikin ke haka ne to wannan ayan ɗaya ta warware ne ke waje ne ka ciya ke nan a cikin ayoyin da a shi dole ka tashi wancan fahimtar ba ka yi sannan kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa a suratul kalim suratul nur yace nur wal kalim ma anta bi ni'mati rabbika wa inna laka la'ajran wa innaka la'ala kulli aziz kaga inda ka ta sake fitowa a nan ma inda ka labi da mursali kan kuma ce wa inda ka ala kulli azim wallahi ya rasulullahi kai kana ta dabi'a ne mafi girman duk wani dabi'a to annabi Muhammad yana kan wannan dabi'a ai kowa ne kowa ne ke dabi'a ne kyau kowa ne mutum ciki to idan ka ce subhanallah ka fito wannan magana ɗaya ne to wato kowa ke ganin yana kan dabi'a wato babu barawo ko eh babu tsakiya babu fasiki ko eh babu kuma wato kowa ne kan kirkirki wannan gaskiya ne shi ba da Allah ce musu yana ta kololo duk wata dabi'a mai kyau to an duk ya wuce tunaninka a wajen idan ka dauki hakurin idan ka dauki tsarin idan ka dauki yafiyar idan ka dauki kyautar idan ka ɗauki zamantakewar da iyali shi yasa shi ɗaya ne shi ɗaya ne shugaban halittar Allah amma kuma da kake na kwanciya kan kana tsammani wato kansila ma zai kwanta ma a ƙasa ko a masallaci a yashi bare kwanta ba in ko ka gan shi a kwanci da wallahi wuya ne amma shugaban halitta ba a ƙar fatan ƙasa yake kwanciya a saman gwamnati sallallahu alaihi wa sallam ويهدم أهلهم كل ويهدم للأهلين كل يحسب من علو أنه من كان لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم ينا يجيب ما هو عدلنا هي كما ينا ينكا مسنا وينسو لهما يدك ينكا مسلما نعم يدي هو لهنا أنه محمد صلى الله عليه وسلم ينا شكبا عدلنا الله ويجي من الفاشر صلى الله عليه وآله وسلم kuma ya kama takalminsa da tsinci yana shugaban halittar Allah ba ya tsinci takalminsa dan Allah wani wani yau shugaba ne rigarsa ya kama sai ya sa allura man ya miki dan Allah wani wani yau shugaba ne yana shugaban halittar Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sabila da haka wannan aya za ka kare ta ayoyin da yawa Allah ya ce masa kuma shi ne muka ce Allah subhanahu ta'ala ya ce la afurka inda wula fi sakarci yamu Allah ya ce wallahi na rike da rayuwar ka ya rike da rai waye annabi ya rike da waye Allah ya rike da rayuwar in ba Allah Muhammadu to zuwa to kowa kenan Allah ne ya rantsa shi kowa to duk wani ayoyi suna biyewa ayoyin Qur'ani Allah ya ce masa alam nashara ne ka sadarka shi ba mu yi wata kirki kamar da yaro sun an hutu da ilimin farko da na ƙarshe kowa ne ke ilimin nan nan mako yanzu a zuwa ce maka a jami'a koyo ko a taro a ce maka wannan yi profeso sai ka sake kallon sa sai ka san darajar ilimi ko da ko farfesa akwai farfesa na ɗiban tashi to na ya kasa kallon sa ka san ya yi karatu ya san yadda ake tsafta ko kuma lantana a nan mamun mutum wannan ayoyi da yawa mutum da zai kafa ta su sannan ka koma hadisi ta jirgin da sabbin ke faɗan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda aka rawaito da hanyoyin malaman hadisi da yawa bizurgi al-mustafida min annahu sallallahu alaihi wasallama lamma wulida ra'at ummuhu nuran وخرج معه كما نور أداءت له أسر الشيء an rawaito ta hanyar mutane da yawa mahaifiyarsa ta ce lokacin da ta haife shi ta ga wasu irin hajje ta ce ya fito tare da manzon Allah wanda hajjen tun daga maka sun ya haska mata ta tangan sarkin shan da isra tun daga makafa tafiya shan fa daga makafa tafiyan wata ɗaya yanzu kana tafin kowane toci ne ya ka rike daga nan ya ka maka koma gajiya ai ya ga irin wannan tocin ba na tafin ba su jewa abinci ba i daga nan bakin masallaci ne haska maka koma ajiye ko tashin bayyana to ina kuma ya haska maka koma gunci ina ya kai zarata kuma to ina ya kai to ko fulato to hajjan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tafiyar da yayi daga nan daga nan ya kai kirgan hajjan da gama yin daga yaki to ya wani to dan Allah sau ne hajje to kowa ne da aka yi shi ko na sun wani ma babu an da aka gani ba ko Allah ne ya sa su da imani وسبيل هذا وانا الحديث دي كما متوارد متواتر الحديث وانا ما لا يشعر وشيء ثاني مستقيل متعني تيوا سرو شونا ولا حديث sannan idan ka sake zuwa kuma daga cikin hadisi da aka rawaito na hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Tabari ya rawaito yace wa aina an rawaito cewa bin ma yasu hadin nuraniya ma ta ji hadisi tabarani abin da yazo hadisi tabarani cewa wa aina كأن النور يخرج فيه وما دعني من عباس آلة يجعل وجهك في تبراني سوى sabai sun ce idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana muka ga kaman walƙiya ne yana fita daga bakin sa aka kowa yake wani ya zo na magana ma bayan ka kauce da bakinka ba wari zai dinga kuro maka ko kuma zai dinga tofa maka yau وما جاء عن ابن عباس كما كنت يدور عبد الله بن عباس يجي إذا قال إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه yace Abdullahi na ba ce an rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana akan dukkan hajje ne jikin ta daga bakin sa a ruwayar da na Ali ma yace idan kina fuskantar bango ne yace haka zaka ga hasken yana dukan bango annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka haka kowa ya yi haka kuma idan ka zo ka hadisi da aka rawaita daga an anibin abi hala inda tirmidhi bishama'il a gurin imam tirmidhi a shama'il babagiya fi wasbi sallallahu alaihi wasallama cikin sifar da manzo Allah yake yi yace izkala yace ga hukuru ki alu yace annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wata haske wanda zaka ga cikin bai bai da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace haka kuma in aka ka sake zuwa yace hadisin nan da aka rawaito an sayyida Aisha kala tace kuntu qa'idatu ko qa'idata wa nabi sallallahu alaihi wasallam yasifna alahu fa ja'ala jibilahu ya'rufu wa ja'ala turuquhu yatawalladu nuru yace kuntu sayyida Aisha tace annabi sallallahu alaihi wasallama na kasance ina zaune annabi na gefe na yana kirkita takalminsa kaji a cikin da ɗalibu gaba da shugaban halittar duka yake shi ne mafi adalci masu adalci amma takalminsa ba har tana cewa ya kake amma kuma yanzu a girman kai ma an ganka da cikakken takalmi ba ya ce gaskanci ba ko kuma yanzu da wani zai ɗauko takalmi hancin daban daban yake da Allah ga shi hajiya ne na kawo maka ba dukan sadaka wani ba ko da ce ya mai kai matsiyaci ne da malam bahaushe amma nan ba mani ba takalmin da shi yake dinkewa da kasa wanda la ilaha illallah wanda takalmin ma da ya so sai a manta ma takalmin da tun da aka shafi duniya ba ta bayyana ba ita ce tatta kuma ta misali ba ba masu masu mulkin duniya na ce din tsabin ita wai wurin ya tashi waya ne fa na masa wai ya tafi har kan waya ko ba ta ce ma mu yanka ko kuma shadda ne da mu tsirin sawa sai da fa har kamfani ko kuma yau yau da duniya ta shiga shiga internet da shiga sai din da shi shi yana so a masa na da banki waye da ita ce taro ko kuma ta ga irin ta ka je ka gama yawo a kasuwar kwari a karo ba za ka irin ta ba ka tafi Lagos sai ka gama yawo ba za ka irin ta to ka gani wannan wai har sunan sa ba da masa wai shi yana so yayi shi kusa na daban ina ta zama daban ga shugaban halitta ne shi ba a tsaye ba ai da daban ka kowa kirki zuciyarka da kowa da kyau da zama fara ba ka gaba ba ka hasada ba ka girman kyau da fi girman halittar Allah to ga shi sai da Aisha take yana dinka da girman ba take ba da alabi jabiru ko sai goshin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a ruku take yana zuba wanda ala turkuhu sai kuma zubar da ya zama mene ita ce yadda wannan nuran sai sifar da annabi yake ko yana aifan kuma haske sai ko yanzu mata wani tafi na haske ta ce ba gudu ta ce wala ya tafi bauchi matarsa ne ba ta tafi bauchi to ina kuma damu ne muka gaishe kuma ba matarsa ne ba ta tafi bauchi sabila da wannan sifan kowai ta gana wani irin haske ba ta taba ganin haka ba tare da cewa ta saba ganin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam amma ta ce ya tafi bauchi makala sai annabi ya ce mata malik sai ta kika ɗiba shi kulkul ce sai na ce ja'ala jibrilu ka ya auku goshin ka ne kawai yau yana hanke ya rasulullahi ya auku yana zuba wa ja'ala turku ya zo wannan zuru shi kuma ya zura shi kuma zuba yana aifan haske ta ce wa laura ata abu kabir alhazari la'alima annaka aula shiri yayi ke uku ta ce wallahi da abu kabir alhadar da ya ganka ta ce wallahi kai ne mafi cancanta da wani waka da yake yi dinnan wani abu abu kabir alhadar yana wani yabo ma wani sarki yana ce goshinsa yana haske kai ka babu babu wani kazanta a cikin ka babu kaza babu kaza tace wallahi da kai ya gani wannan bai cikin nan ba kai ne ya rasulullahi tabi ala ta annabi Muhammad komai na sama komai na sama sanin Qur'ani ne ba aka faɗi kirjinsa aka faɗi idansa aka faɗi bakinsa aka faɗi tafiyarsa aka faɗi komai na sanin Muhammad kuma ya tsaya ne lokacin wani annabi annabi Allah ya ce kula da ma'ana bashir bishir ka dinga ɗauko wannan magana in mutum ya ɗauki zai to wallahi ka kuri shi da ayoyin Qur'ani ga shi da yawa Qur'ani ya ga mana ka duba maganar da Allah ya san haji ka je ka duba suratul al-anbiya aka kawo annabawa su annabi Ibrahim wal kadati na Ibrahim rushi da gudin kablo kunna ni ani aka zo dai aka fice sa abbawa wa habna ha Sulaiman kullu nadi na hukuma wa ilma annabi Dawud kenan da dan kwata dan sa annabi Sulaiman aka zo da kariya wa ya yau dite miliyan kullu min asali wa Isma'il wa Isa wa Yusuf wa Nuh wa kullu badal al'adu aka kawo aka kawo da aka je can annan Muhammadu ya Allah ya ce wa ma sanna illa rahmatan lil alamin kai wannan zo na muna ce kai kana tashi cikin dare kana sallah kai ka a kowa ya san cikin ka ne ba duk kai wallahi ba wanda yake motsa wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin kowa da komai ba duk kai ba ba za shi annan Muhammadu ce kowa ne rama wani koma gidan su ma ba rama ba ne wani fitina ne ma mai gidan in an ci an zo gidan da yan sanda to ya je ne mun in an ci an kuyo da kudu masu gidan ta ci an wuce ta fit an auka wa ta san wani kuma an gonsu ana ɗan salatin da subhanallah ana cin miliyan salatin da kudu billahi ya zama shaitan Allah ya samu cika da imani gyara ka kudin da ma na bashar jisirin zuwa ilayya ni ana uwaye da na mamadu sallallahu alaihi wa sallama da biya da haka a kai idan ka tafi ma sabon ma da suka ka faɗa da aka tambaye wani zaki a na mamadu ya ce fuskar sai ce kai ka ce rana a fuskar na mamadu ka zama ga hadisan da muke yanayin lokaci da koyi damu wannan sabi amma darajojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce a fada kullun da ma ana basharu ni wani irin mutum ne to tafiyar da ma ba irin namu bane ko malaman tarihi sun tabbatar mana cewa kana so ka ga irin tafiyar manzo Allah to ka je ka ga tafiyar wani tsuntsu da ake ce masa bawo dan tsuntsun da mun dan kare ne dan tafiya tat tat tat haka ne da yake sallallahu alaihi wasallam ba mu ce dinga wani wani ba ba ba an ga daɗi ne tafiya ta annahu yana hadin min sababi kamar yana gangarowa daga tudu haka annabi yake tafiya da kafa biyu yake tafiya sallallahu alaihi wasallam kuma yana ce masa yana ce masa abai yana ce hallu zai hallu zai lil malaika yake annabi ne tafiya yake ce sabai yi gaba ya suku sahabun wal malaika tatbu yake ce sabai yi gaba yake ce hallu zai lil malaika kuma ba malaiku malaiku ne a bayansa ce masa rakiya sallallahu alaihi wasallam yana ce ku yi gaba ku yi gaba da su ku sahabu kamar yadda shugura da Allah ta'ala yake faɗa to haka kuma in ka zo maganar ka gashi ya faɗa yadda hacce yake fita kai ruwa ma fa annabi yake sha kuma irin namu bane wa kana shirku hu ne masak shan ruwan ka shi tsotsa yake ka ji wani irin shan ruwa shi tsotsa ruwa yake a nan wani baya kwakwada ruwa irin nan yace domin kwakwada na gari da ciwon hanta amma yanzu ni ne ruwa a shan ruwa ba yana kuma zai cinye mu dan wani amma ne ba ke dukkan ruwa yake sallallahu alaihi wa sallam in kuma ya duka ya duka ya daga kan sallallahu alaihi wa sallam in abu ne ne da ya da ku yake cin ya su sallallahu alaihi wa sallam ya su amma mu ba wani ba ba yana kai na bata masa da miya ba sallallahu alaihi wa sallam to haka komai nasa da bangiji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in magana ne sai da Aisha ta ce idan annabi na magana ya kirga harafin magana dai dai dai yake magana sai ka kirga harafin nabi da magana dai dai yake yi sallallahu alaihi wa sallam amma wani ya zo na maka magana yasa annabi baya magana mai mai sai dai mai mai tare da kiyaye ko amma ko kai duke ne ka mai sharu ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma haka kowa yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam to haka kuma gani ne ma sahabbai ne ba ana sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku dinga cika rukuku ku dinga cika sujada yace wa inni la araku min wara'i zai yace wallahi ni ta baya na nake kallon ku har wasu suka ce yana da wani ido ne yana wala wata fili a shirin hadisi wasu ka riga faɗa ai Allah ya halitta masa wani gani ne a gerensa a wasu ido ne wanda ba a ganin su a ba ka bane shi gaban yake wallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kashi kuma duk tsahu mara shi rabu wasu suna faɗa wai a sallah ne kawai yake haka sai da Allah ka tuba suna faɗa ko ne ke samu aksida a imanin sa ba wai a sallah ne yake haka to menene to so kake ka gwada mana cewa ba a sallah bari a dau bai wannan baiwa to yin a sada ki kike ba ko ba kamar shi Allah ya samu cika da imani nan ma ban kowa yana da bane sallallahu alaihi wasallam kana ganin malaman da suna ga mana ya tsinsa sai ka ce a kaura da lura ne zara zara hadisi sallallahu alaihi wasallam in kike cikin sa kaman ka ce jini zai fito sallallahu alaihi wasallam ga kyau ga kuma kwarki in ka gashi ɗaya sai ka ji tsoro ya kama ka kuma kowa ɗauki na ni sallallahu alaihi wa sallam ana bashar yuwa ilayya ana mun wayi yanzu a to ma banda ma hauka yanzu qur'ani ya ce mana alayhi wa alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun to ma ilimi to wanda ba su da wanda ba su ilimi Allah yake dai suke to me ba nan wayi ba ilimi bane to kai da ka rubuta shi da ilimi da wanda ba ilimi ne lokacin da ilimi dole ba ilimi ne ne kafin ilimi domin haka Allah ya faɗa shi kuna da san wanda suke ilimi da wanda ba su ilimi ne ne ko kana da san duhu da hanke ne ne wala zirru ma to nan nuru wala zirru wala laru wa ma yake ina ya wala ma Allah ya ce da ka haɗa duhu da hanke da ka haɗa inuwa da tsakiyar rana da ka haɗa raye da bacacce to kuma nan Muhammadu ya ce ka ce wai ɗaya dan an ce mishiru ai wannan kamar yadda da suka faɗa ne kalmar ne wato ba wani kalma da za a faɗa a gurin yin ba haka amma sai ka san ba haka karatu ne ce ake ake nufi ba jibril da dinga zuwa gidan manzo Allah kamar yadda shehu Ibrahim yana faɗa yana ce Allah ki koma da Madina yadda jibril ya to zuwa yana komawa yana kawo sai sakowa wa ma yi ne a kan Muhammad wanda yake shafa kafirci to kai jibril ya taba zuwa gidan kuri garu kuma taba zuwa ne in kai ka ce jibril ya taba zuwa wuce yawa ina da rai wannan kuma har gidan kafirai ma na zuwa Allah ya kara mana sanar da mamu yiwa idai an kama ila hukumu ana mufayi da ma ila hukumu al'aƙiƙa ubangiji ila wayi ubangiji ubangiji ne guda ɗaya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala kuma wanda ka gane ce musu Allah ga guda ɗaya a ubangiji ku Allah ɗaya ne da Allah da ake wannan magana da mushrikan baka su ne kafirai su ne sai cewa yanzu a ce kai kiwon duniyar nan Allah ɗaya ki haka suke gani su a wajen duniyar ba san a gurin Allah duniyar ko bata ba ta kai ba bata da ka sa a gurin ka kai kamar sai ta to a gurin Allah ba ta kai wannan ba Allah ya sa mu shari ba man kana yanzu ka arabihi duk wanda yake fatan yake domin ya kai ubangijinsa to fa ya amala mal salih yi aiki wanda aiki mai kyau kuma aiki da ikhlasi wannan anan kuma akwai karatu babba duk wanda baya aiki aiki da ikhlasi baya aiki tsakaninka da Allah to Allah baya bukatar aiki yasa yawan aiki babu ikhlasi da shi a gurin Allah ba kawai bane amma wanda suke aiki don Allah da su ne Allah ya ce a matsayin jannatin guru wata da saba wa bilu ba a taskulu ha su yi kai bayan su ba wa bilu faɗan wallahi ma ta amalu da bashi wanda suke aiki don Allah ke da wanda suke cewa a matsayin da yin kona amalu ko tuga a marzatun lai ba ta fi san minan bashi a matsayin jannatin guru wata da saba wa bilu wanda suke aiki don Allah amma aiki wanda yake ba don Allah ba Allah ya ce wanda suke ci da dukiyarsu ba dan Allah ba da wanda suke duwan aiki ba dan Allah ba matsayin su kamar wanda bai yi imani da Allah bane da ranar gobe kiyama duk wanda ya imani da Allah ya aiki ne kyau kuma aiki ne kilashi shi yasa bayan Allah su ba su damu da yabo ba ba su damu da kushiya ba da zagi da yabo su duk ɗaya ne a gurin su da ba halittar suke kallo ba halittar ma dama an kai fara shiga makarantar sufaye da a ce ka tara halittar duka kamar ta sallar jana'a eh da su ita kamar ta kamar ta kabbara hudu eh takbir ne na arba'a takbira kamar ta kabbara guda hudu duk wanda kamar ta kabbara guda hudu ka aka ce salamu alaikum ai kai da shi kan sai kuma a can ko ya general assembly na ban kai da shi da duk wanda aka sa shi a gaba ta masa tabbara hudu to shi ke nan bai bai ba ka ce so halittar Allah duk ka musu tabbara sai da wanda ne amfana da kai shi ma dama wanda ne amfana da kai ba shi ne ke kallo ba Allah shi da Allah ba ya ba da ku bawa mu ba sharatan hannu da hannu a Allah zai ba ka zai ba ka da wani ɗaya na wajen wani za ka zo ka ta addu'a Allah ta ba ni kaza ta ba ni kaza in bai ka fita sana'a ana fita sana nan kuma ya Allah hada ka domin a masa aiki ɗari biyar ya baka dubu goma dama Allah Allah ya amsa zuwa ka ɗaya Allah ya samu cikin iman kalli amal amalan salihan wala ya shi ibada tarbiyya nan
بسم الله الرحمن الرحيم na'am آه آه يا أنساد ذكر رحمة ربك عبده زكريا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم كافي عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا wannan sura ana kiranta suratu maryama alaiha salam sura ce ta maryamu mahaifin annabi isa alaiha salam malaman tarihi tafsiri suka ce Allah da ya dinga ambaton sunan maryam a qur'ani san da ya ambace ta aure talatin maryam maryam aka ce an yi haka ne domin ya zama rabi ba su yahudawa ko nasara suke cewa akwai a cikin su masu aiki da cewa ita maryam duk wai matan Allah ne a'udhu billahi yawa shi ne malamai su ce da Allah Allah duk kiran sunan da ne da yake gwada musu cewa ba fa matan sa bane da biya da duk wanda matan sa take da girma a gurin sa ai bare zo da ruwan abadan sunan da ba ko Allah ya zauki gare ba da haka kuma dan Allah ya gwada musu cewa wannan aya cikin suratu maryama ta zo da abubuwa da yawa Allah ya ba mu kusoshi da yawa dukkan aiwuwar shi kansa annabi Isa din alayhi salamu shi kansa aiwuwar sa wanda irin aiwuwa ne wanda ba taba ganin irin ta ba da kuma irin wa'azi da annabi Ibrahim ya dinga yi wa mahaifinsa duk da ba shi ne mahaifinsa ainihin cikakke ban Allah ya kai mu karatu ya mu fada insha Allah da kuma irin zama da aka dinga yi da kuma kiyama ta taro ne wa asusi cewa abubuwa na da gyaran imani ma suka ce ta fara da zakariya sabila da annabi zakariya ga shi ya girma ya kai shekara wajen ɗari da wani abu amma kuma yau ya yi wa Allah ya bashi shi ma ka ce wannan aya ne tana karantar da mu da cewa kar ka kira tsammani daga ranar ubangiji ko me kake nema a gurin Allah kar ka kira tsammani wa Allah bari ba ka ce dukan na ganin lafiyar tsammani Allah bare ba ka zama a tsaya kai ma ka rufa kuma wani karatu da ke shi ka ga shi abin da ya shance a sunan zakariya ya ce shi ma ya roƙi Allah aikin da ne ita maryam da yi ne sai ya ga irin baiwa mutum ne yake tare da ita shi ma ya roƙi Allah Allah ya masa shi ma alaƙi ya ga Allah ya yi wani baiwa shi ba Allah ya yi kore da ku bayi da Allah ne da kuɗi da ne da zinari da Allah ne da gidan saman sa mai mai ado da da gilashi to Allah ne da wani a cikin ne ya to ya komai da kaga ya burge ka akwai trillion din sa gurin Allah ya ce kawai ka tsaya kofa ka ta bambasawa ta gani wallahi ka ga Allah bai baka waje baka abin da ya kowa ne sai abin da ya dacewa ne sai Allah ya baka shi ko kuma ajiye maka ya lafiya duk wannan aya tana koya mana wannan abubuwa suka ce shi wannan kafin kafin an sa din suka ce wato yana daga cikin sunayen Allah kamar da Imam Musawi ya ce ma a Ibrahim da Suyi da Abul Hasan Shadari ya ce akwai yin wayannan a cikin addu'o'i an ce wani sunan Allah ne koyi a gurin wajen da Shehu Ibrahim a cikin addu'o'insa da yawa yakan kawo irin wannan da aka shehu yana cewa Allahumma ya alifu ya labu ya alif lafi ya alif lafi ya hasimi ya sa'ad dukkan wanda kaskantun ba ta sun san abin da Allah yake yi a gurin ne sa shin tijani na Allah ta'ala a zuwayin ma'ani ta cewa mu ba rajulu wanda na mu ce wannan namiji a gurin shehu tijani wanda wato a malantan ma lalle wanda ya cika malami namiji ne shi a yasan a komai aka ce wannan namiji ne to ana nufin ya kai abu da misali da shi ko ya ce shi ne wanda ne ɗauki harafi ɗaya daga cikin murubul hijabiyya kamar ya ɗauki ta'u ko sa'u ya cire dukkan hujjojin mazhaba guda hudun nan a ciki a cikin harafi ba ɗaya ya ce duk bai zama wanda da yake domin kai kuma gurin gobe a shi karatu an kure aka gawo har rufin ma wasu karatu ne a bi kula shi shi ya sa tafiya da Allah ya kura ya faɗa cewa ma uji ne da ilimi la kalila kana ji sai na ajin garin Allah wajen duk shekara ya faɗa wannan magana yana faɗa cewa da dan fassara dubban ba ya ci da na kuma yasa bakin ne na da yauke wanda ta kafa amma kuma wajen kwaye dugo ne sunan ko an fada mu ce babu ne sunan ta mene babu ya da ka ilimi ɗan uwa da faɗi kamar da jiya kuke bayani ilimi da faɗi kowa Allah na bashi ilimi ko sanan abin da Allah ya kaddara zai bashi ya da ka kafin nan duka sun kawo malamai da yawa ayyukan sun faɗa cewa larabawa wani tsari suka yi furci da kalma guda ɗaya kuma yana ɗaukar ma'anoni da yawa mu yi sa qur'ani da yanzu sai ta irin wayannan abubuwa kamar yadda mujahid ya faɗa ya ce fawatin suwai kullu hijabu kullu harfi ismi min asma'illahi ta'ala ya ce mabuɗan surori da Allah subhanahu wata'ala ya kawo a wasu sura ya ce wanda dukkan ta na hurufin hijaiya ɗin nan ya ce kowane harafi suna ne da sunan Allah ta'ala sunun wal kalima wa nun din da sunan Allah su da sunni sunayen Allah ne su hemi sunayen Allah ne ko to yace dukkan sunayen Allah ne furishin fil qur'ani yace an rarraba su ne a cikin alqur'ani kamar yadda Allah yace ka yace ni ismi ta'ala qadir qahir yace ka yana da cikin sunan Allah qadir ne da qahir amma kuma inda Allah ya ce nun ya ce in ismi ta'ala nun da gashin ya ce an ɗauko nun ne daga cikin sunayen Allah a nan da ya kuma duniya bai koyi abbreviation ko sai ka gana ya yi kamfani sai a ce sunan kamfanin shi ne sai a ce maka ko a ce maka misali ruwa ko a ya ce ruwan wani abbreviation ko kuma a ce maka a menene gaya wani yawa kamar IRS ko kamfanin gidan yawa kamar me yawa kamar AT biyu kaga har rufa ne wa yanzu da sauran ko kuma ka ji an ce maka sunan wani ai an ce shi sunan sa Edman ne shi sunan Allah ya sa mu cika da imani to irin wannan ashe duk karatu wato wato Qur'ani gaskiya gaskiya nan Muhammad hadade ne duk wani ababu laluri ne kuke faɗa ko wato wani tsoron irin ya gore da yi sai mu faɗa ka shi ko mene da ilimi a kan yazo wallahi ya kwanta ya gurin sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da za a zo shi ana ganin qur'ani ya zo da irin sa ga wayoyi da ma'a ne kiran su da da nan gobi ko ana ce wannan ɗan ne wannan ita ita ne ne smart bike ne ko Allah ya sa mu cika da imani من اسمه تعالى نور وناس وقوله تعالى كاهي فدين da Allah kuma yake tsaye yake min dauli daga dauli ne wannan wadatin din yace min dauli wasilu min quddus wal mim min rahman shine dasimi dasin da da mutum da yake daga daulin sini sini yake daga quddus ya ta dauko yawa shi kuma mimun din da dasin ni ne mimun da yake daga rahman ne inji mujahid wanda yana daga cikin farkon malaman tafsiri yace wa qawlu ta'ala hamim yace min hayyul qayyum ne ya daga hayyu ne sai aka dauki ha'un dukun qayyum ko ya daga aka dauki mimun dukun ya kace hani shine ko kuma to shi kace yene wa qala ibn abbas abdullahi ibn abbas yace alif lam mim yace min asma'i ta'ala al-azam yace daga sunan Allah ta'ala al-azam ne sai aka dauki alif din da lam sai aka je aka dauki mimun dukun shine aka ce alif la ayat daga alif da alifun da lamun aka dauki bibi ya ce alif lam mim yace daga sunan Allah ne wa anu ailan alif lam mim wa tasi wa sad wa ashbahi ya yace duk wannan yace ismu asmaa'u Allah ta'ala bihi wa min asma'i ta'ala yace duk wannan asam yace rantsuwa ne wanda asma Allah ta'ala bihi wanda Allah ta'ala ya yi rantsuwa da shi wa min asma'i ta'ala yana da cikin sunayen Allah ta'ala wakila fiha aidan aka sake cewa kuma ai hiya fawatihu yabdahu Allah bi alquran Allah yana kuwar da mabudan Allah yana buɗe Qur'ani da su ne yana biyu hikimani yana buɗe kuma wato babu wato mafukugan hikimansa wa ma'adin asrari kuma wa'illan su ne ma'adanai da surorin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'adin kuma alwari kuma mafukuga ne malai'a ne na haske barkin bakin Allah wa majami'a kuma uluri kadiri da kuma matattaran gwargwadon wato ɗaukakan Allah subhanahu wa ta'ala wakila aka ce iya maɗalin anwar muhabbati kai aka ce wa'innan surori da Allah ya kira su wa'innan harrufa aka ce matsin kaya ne na hasasacin soyayyar Allah kuma da min hukumar asirari hikimati wa kallo kila ta zin ara'u min kitabi hawatimin hikami yace ka je ka duba littafin nan da ake kira a wani mai hidin yace da ga bayanan da malamai ke yi akan irin wannan surori da Allah ya faɗa wa bi itqani in ka duba kuma itqani al itqan fi ulumil qur'ani da imam suyudi yace da ga atwali fi tafa fi tafsiri ana ga zantattuka cikin fassara wa'annan ayoyi akila aka ce fahidin nan da aka faɗa yace ai ma'anarsa ya rajulu ne a kuma shi imamu shi ya ke faɗa shi haka wasu malamai su faɗa tahe ya rajulu au ya insha au ya muhammad yace kazalika kila fi yasin haka haka faɗa a yasin ma haka tai ma'anarsa ya sayyidul muslimin ya shugaban ma'aikata wakila fi alif lam min sad can abin da ke nan wannan surat mai nane surat ta ta ce mata ko wanda mai nane wannan wanda a cikin tafin surat ba ma kana da aure mai kuna surat ta ta ce kiran da ko alif lafi sa surat al-arabi afwan surat al-arabi to ita ma aka ce surat al-arabi din nan da Allah ya ce alif lafi sa ma'anahu yake ai ma'anarsa ai alam na shara laka sadarkar ka ji ma'anarsa ce na amma alam na shara laka sadarkar shi ne abu da su ko aka ce alif lam suwat yace wa fi hali kuma aka ce ai annahu muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ne hali annahu muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai aka dauki wato ha'u da sunan manzo Allah da limin da take dinka mu ha muhammadu ya ka kare limin din farko din nan ya ka dauki hafu din nan da limin nan take din nan hade ya ka kare dalil din wa fi qaf a cikin qaf kuma aka ce ai ma'anar annahu qalbu muhammadin ne sallallahu alaihi wasallam Allah ne yake ce ina rantsuwa da zuciyar annabi muhammadu ai a kasamar Allah ta'ala bi kuwwati wa ilmi muhammadin ai Allah ya yi rantsuwa da karfin zuciyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kasu annabi himma ya ce shi kullum sallallahu alaihi wa sallam bakwar baya da farmaki baya tashi ya canza ya canza sallallahu alaihi wasallam kullum himma haka kuma sabai su yasa sarakunan duniya suka ce yake sabai suka ja kabura kabi sai sarakunan duniya kaburin duniya haka suka ce wai wai sabai aljanu ne su sun fi so masu wai wanda aljanu yake ga mutuwa sabon manzan Allah ke wakila fi sod aka san cikin kuma sa'irun dawuda aka ce wannan sod da Allah ya faɗa isubu isubu bahari aka ce sunan wani teku ne alayhi arshin rahmani wanda a kan tare arshin Allah ya ce wanda yake sauka da arshu alal bai wakila aka ce isubu bahari wanda yuhi bihi mauta aka ce sunan wani kogi ne wanda Allah yake rayar da matattu da shi shine ma'anar sawad fama arada tafsila fil babi gobe ne ku ila al-insan fi ulumul qur'an malam yace duk wanda yake son bayanan kuma dai dai dai dai dai dai a fili yake to ya koma ya je al-insan wannan littafi na imamu suyuti ɗaya ka ji sunan littafin ka san nan gwanaye eh al-islamu fi ulumil qur'ani wai tantancewa da tabbatarwa da zaba cikin ilimin qur'ani da ke ne da aka fitta ilimi a cikin qur'ani aka fitta wato ilimi wanda suke gawanilai wanda suke rubabbu aka fitta su to kadu mai yana ke maka wannan karatu ma ana gaya maka satin wani koji wanda Allah ya kira ya tabbata Allah ya rantsuwa da shi kuna a gurin ba sa sa sanu bane kawai din imamu dalal bin sudi au kitabi hawatif hikami ko kuma kaje ka duba hawatif hikami wa halul rumuz wa kashf al ka ba ka je ka duba littafin da aka warware kwatance da aka yi ai wai nan ayoyi duk kwatance ne wai na aruba kwatance ne aka yi abu biyar shi ne wasu abubuwa يتدل به على الكلمة التي هو منها وذلك تناموني أكن كلموني وتتكي قريبا أو أنها أي أنها تشير إلى أسماء من أسماء الله تعالى أي أيوة وإنها رفع تناموني لدوا رسولة الله تعالى الحسنى وتتكي جاوة بعينها بعين واكتفى ببعض الكلمات يتشي كما دار كاسب إسو يشاشي وسكلموني ويا إسو يشاشي وسكلموني للإشارة إلى الكلمة بكمالها sabila da nuni da zuwa wata kalma da aka cika magana a wasu gurin Allah ya cika magana su a wani waje ya cika maka harin Bagul Imam Jalaluddin Suyudi Imam Jalaluddin Suyudi yana faɗa bil ittiqani a wannan littafi nasa yana ce an da ittiba'a bi ba'al kalimati ma'hud fil arabiyya kama qala shaykh yace a isu ana so a faɗo magana a faɗo da harafi koyi a isu da shi koyi ya isu shine ma'anarta yace wannan ana samu yace an saba shi a cikin littafin larabawa sai ka misali yace kamar wanda wani mawaƙi yake faɗa ma wata mace yace qultu al-aqiqi fa qalat ka eh wani mawaƙi ne yace wata mace yace da ce mata ƙiƙi ɗaya fa qalat ita kuma ta ce ka kawai har sai dai ta faɗa na ɗaya bata ce wa kafki ba wa kafku ba a ta ce kawai ka ulti da haƙihi ko kalan ka eh ka zo da suka koshi da abubuwa da shi ne malam imam suje yake ce ai an sai an shagir wannan yace ai ma'ana wa kafku na tsaya wala hada yace akan wannan yiwuwa an fa'al muhaqqiqina an ibn abbas an karko daga muhaqqiqai wanda suka koshi da ilimi yace kamar abdullahi ai abbas yana faɗa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa hijirahi cewa shine turjamanul qur'an shine mai fassara qur'ani amma a yau da ake sun an zuwa na ce an fassara alim da ne mutum suna ce an yi shishigi ne wa Allah an yi shishigi wai suna so su yi kai wai da yawan malaman tafsiri sun ce Allah wala bi muradi bi zalika a wasu tafsiri kare ka ya kaka gani a cikin tafsirai gani yadda ake kawo Abdullahi ibn Abbas sahabi ne ba ya fassara wannan cewa wurare cewa ya fassara shi kamar daga shi anan mayan muna imam musulmi yana cewa abdullahi dan abbas ya ce alif lam din nan kala fi tawili abdullahi dan abbas ya ce ma'anar alif lam din da Allah yake faɗa a qur'ani yace ana Allahu alam yace ma'anar sa ni ne Allah muke sani ma'anar alif da ke ku kun lura kuma a baya ai ku fassara wasu abin da wasu malamai kuma suka faɗa daga cikin ma'anar su idan da ma'anonin yana da yawa wa bi kauli yace a fadin kuma alif da ke swat yace ana Allahu mufassir ni ne Allah ne rarraba bayani na'am yace wa qawlu wa bi qawli fadin Allah kuma da yace alif lam re yace ana Allahu ara ni ne Allah wanda nake gani ma'anar da jinin Abdullahi dan Abbas وقال كما ياتي الف لام را ده هام ده نون ده يجي حروف الرحمن يجي وين ان كدغا سو الرحمن ده سبحانه متفرقه وند اكرربا وقالت وقال في كات هي هي عين سواد وين كنت بكل تراتب رسول مريم عليه السلام ان الله دا gobe zamu gaskiya yi bayani gwargwadon hali a kan sati a yi sati abubuwan da malamai suka faɗa sunan Allah ne da aka yi zuwa da jirgin sa rika ce ya ka feye manswa ya ka feye manswa sunan Allah aka ce wani sirri ne a gurin aure wanda bayan Allah da yawa suna ta karanta shi a cikin addu'o'i suna ta wasuri da shi sirri ne da Allah ne da ya bukata Allah ya san cikin imani da wannan gilin ilimomi ne aka ga shi ne malamai misali ke ɗaukar sunan Allah a buga adadinsa a tura a haji sai ga wanda bai sani bayana ya ce wannan wai wai canji sunan Allah ne ba ka buga ba idan da wani suna an ce ka rubuta je ka ka rubuta ko kuma a rubuta maka Allahu la ilaha illa huwa kafa dubu goma sha biyu kaga can aiki ne ko sai kawai abin rabbi kamar yadda malam imam sudi a nan yake faɗa cewa aka isu da ishara da harafi ɗaya in biya bukata to haka ne suna sai kawai a buga adadin su kaza kawai a rubuta shi a hajji in ka rubuta kaza shi kenan ba sai maka dole ba hanyoyin magani da yawa aka ji aka sassake itace itace ne ba da za ku mai mana shi kwaya wani ita ma ka mai mana shi mai liquid ko aka zo ana shafawa ana sha kuma don masanin addini kuma ya ɗauki ayoyin Allah ya tabbala ya buga alifin da ya cire ko kai ka zo kana musu ya ba wannan abu aka sake zaki fi shan wahala mushi ba yawa ba ko Allah ya sa mu cika imani wannan muka faɗa dai da Allah ya ba mu ladan wannan muka yi kuskure kuma Allah ya biya mu sai baka mana Allah ya tauke mu duk wanda suke ba mu gudumawa sirri da har yanzu kuma Allah ya tsaya mu Allah ya haskaka mu Allah ya haskaka mu Allah ya haskaka mana kowa da wata sana'a tsayi nan wuri da wanda suke sauraron Allah ta ka bai kowa ya je gida sai kaya ke damu saboda wanda ya zo mana da wannan alƙur'ani annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allahu salli wa sallim بارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وقدار الدين بعد ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين